الحمد لله الذي نور بالقرآن القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأعجزت حكمته الحكماء وأبكمت فصاحته الخطباء أحمده سبحانه وهو أهل الحمد والثناء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله المصطفى ونبيه المرتضى معلم الحكمة وهادي الأمة أرسله بالنور الساطع والدياء اللامع صلى الله عليه وعلى آله الأبرار وصحبه الأخيار ما تعاقب الليل والنهار فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدساك سادوا أولنا الرانر مثال الخيل البركة رانر ثلاثة دار اللاربة hudu da watan Ramadan hijirar shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa Madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da shekara arba'in da shida wanda ya yi daidai da hudu da watan uku watan Maris miladiya dubu biyu da ishirin da biyar idan tarihi ya inganta. ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma na wannan wata na ramadan mai tarin alkhairi da albarka da muke gabatarwa a yammacin kowane wunin ramadana a wannan masallacin na darul hadith da yake wannan unguwa ta tsimitau a wannan gari na tawa jamhuriyar niger wanda wannan shine darasi na hudu a jerin darussan tafsirin alkur'anin watan ramadana da muke gabatarwa muna nan a cikin suratul dukhan wanda ajiya mun kwana a aya ta sha shida faɗin Allah subhanahu wa ta'ala yawma nabtishul batshata al-kubra inna muntaqimun yau za mu tashi daga aya ta sha bakwai da yarda ta Allah subhanahu wa ta'ala har mu tuke zuwa ga aya ta 25 in Allah ya kaddara Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu arama sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم سيتي أن أدوا إلي عباد الله
ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim Allah ya ce walaqad haqiqan musu Allah subhanahu wata'ala fatanna qablahum ya annabin Allah mun jarrabe su gaba mun jarrabi mutanen fir'aun mutanen annabi Musa asalin jumlar walaqad fatanna qauma fir'auna qablahum mun jarrabi mutanen fir'auna gabanin mutanen maka shi ne Allah yake so nuna muna walaqad fatanna qablahum qauma fir'auna wa ja'ahum rasulun karim Allah yace haƙiƙan mun jarrabi mutanen fir'auna gabanin mu jarrabi mutanen maka da abinda muka jarrabe su da su Allah yace wa ja'ahum rasulun karim manzo mai karanci manzo wanda yake cike da makarimul akhlaq dabi'u nagartattu manzo ma'abuci dabi'a nagartacciya abun so kuma abun koyi kuma ayi aibin barka da ita ya zo musu shine annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana cewa kafin Allah ya jarrabi mutanen Makka to Allah subhanahu wata'ala ya jarabi mutanen annabi Musa su ne mutanen shi ne fir'aunar jama'arsa wace jaraba ce Allah subhanahu wata'ala yawa mutanen maka kuma wace jaraba ce Allah yawa mutanen annabi Musa ɗan annabi Adam rayuwarsa gaba ɗaya jarabawa ce in ji malamai zamanka mutum da Allah yi ka mai hankali bisa jarabawa ne shi sa ce allazi khalaqal mauta wal hayata الذي liyabluwakum خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز وهو العزيز الغفور allazi khalaqal mauta wal hayata ubangiji shine wanda ya halicci mutuwa da rayuwa liyabluwakum dan ya jarrabe ku ashe dan annabi adam gaba ɗaya rayuwarsa cikin jarabawa ne ayyuko annabi da Allah ya yi wa al'ummar duniya dan Allah ya jarrabe su ne yaga shin za su gaskata annabin ko ba za su gaskata ba idan suka gaskata annabin da Allah ya aiko to sun ci jarabawar Allah idan su ta annabawan Allah to kuma sun faɗi jarabawar Allah ya samun ci jarabawar a rayuwa to Allah ce wala qad fatanna qablahum qauma fir'aun haƙiƙa musu Allah mun jarrabi mutanen fir'auna gabanin mu jarrabi mutanen annabi Musa sai Allah ce waja'ahum rasulun karim manzo nagartacce ma'abuci ɗabi'un da ba kowa ya ɗabi'anta da su ba ya zo musu wace ɗabi'a ce annabi Musa ɗan ɗabi'antu da ita wadda ba kowane mutum ba yake da wannan ɗabi'ar malami suka ta yi ba shakka annabin Allah annabi Musa alaihi salatu wassalam yana da ɗabi'u nagartattu wanda ƙwar'ani ya ambaci wasu daga ciki na daga cikin ɗabi'a da Allah ya yabi annabi Musa da ita ta cewa rasulun karim shine ya roƙan ma ɗan uwansa alkhairin da Allah ya basa ba duk mutum ba ne Allah zai masa wata ni'ima ko ta karatu ko ta mulki ko ta kuɗi ko ta kwanciyar hankali ya gana ma ɗan uwansa wannan fatar ba duk mutum ba ne idan aka waye gari kaga kana cikin bayin da in Allah ya yi musu ni'ima kana fatar wani da wannan alkhairin to Allah ya taimake ka a rayuwa yana cikin alamar cin nasara ta ɗan annabi Adam da kuma kamala ta cewa kai mutum ne ma'abuci ɗabi'a nagartacciya idan Allah ya ni'imtar da kai da wata ni'ima to kai wannan fatar wannan ni'imar Allah ya yi ma uwanka wannan ni'imar a rayuwa mun fahimta jama'a to annabin Allah annabin Musa ya ya roƙan ma ɗan uwansa watan Allah ya masa irin abin da ya masa wani abu ne Allah ya wa annabi Musa shine Allah ya bashi annabtaka da manzanci shi ma sai ya roƙa ma ɗan uwansa wannan abun saboda nagarta da kuma ɗabi'u irin na annabin Allah annabi annabi Musa lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aika annabi Musa zuwa ga Fir'aun ya musu wa'azi Allah ya ba mu labari a qasas sai ce ma Allah qala rabbi inni qataltu qataltu minhum nafsan fa akhafu an yaqtulun yace ya Allah ni fa na kashe musu mutum na kashe baqibte dan uwan fi dan kabilar fir'auna fa akhafu an yaqtulun Allah ina jin tsoron in na koma Misira da zancen da'awa da kuma da'awa da kira zuwa gare ka an yaqtulun wato ni ma su kashe ni sai ce wa akh- wa akhi haruna وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي رد أن يصدقني inni akhafu إني أخاف أن يكذبون yace wa Allah wa akhi harun huwa afsahu minni lisana ya Allah dan uwana annabin Allah annabi harun dan uwana haruna huwa afsahu minni lisana in dai ayi magana ne to halshensa ya fi fita rairai maganarsa ta fi fa'intuwa ga al'umma bisa da tawa daga Allah fa'arsilhu ma'i ya Allah ina nema ka taimake ni ka aiko sa a matsayin annabi tare da ni rid an yusaddiquni ya zamanto mai karfafa min da taimaka min da kuma bani gudunmuwa don su gaskata ni sai ta inni akhafu ayyukadhibun Allah ina jin tsoron in naje ni kadai fa da'awar ba za ta ba za a iya tsare ta ni kaga addu'a ce ya roƙa wa dan uwansa alkhairin da Allah ya basa sai Allah ya ce masa sanashuddu aduduka bi akhika قال سنشد عبدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون sai Allah ya ce masa ya dan ya annabi Musa za mu karfafar da dantsinka da da dan uwanka sai ce wa naj'al lakuma sultana ko mu sanya muku daukaka da kuma rinjaye da ka fala yasiluna ilaykuma ba yadda za a yi fir'auna wa jama'arsa su kai farmaki zuwa gare ku bi ayatina Allah ce za mu taimake ku da ayoyinmu da bi ma'ana da hujjojinmu antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun Allah ce ku biyun nan kai annabin Allah annabi Musa da kuma dan uwanka da aka baiwa annabtaka a yanzu annabi Haruna Allah ce antuma wa man ittaba'akum al-ghalibun ku da wayanda suka bi ku Allah yake cewa ku ne masu cin rinjayi da nasara a rayuwa malam suka ce wannan na daga cikin kamala ta imani ta dan annabi Adam cewa idan Allah ya maka ni'ima to ya zama to kana son alkhairi dan uwanka ya zo a hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam cewa imani dayan ku ba zai cika ba la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dai daga cikin ku ba zai zama to mai cikakken imani ba ma'ana al-imanu kamil imani cikakke abinda ake kira imani sai an waye gari ni'imar da Allah ya yi maka kake moriya to kawa dan wanka wannan fatar a lokacin ka kai cika ta imani Allah ya samu dace to shine Allah subhanahu wataala ke cewa waja'ahum rasulun karim manzo mai nagartattun dabi'u da ba kowa ke da irin su ba ya zo wa fir'auna da mutanensa sai Allah ya ce an addu ilayya أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين Allah ya ce an addu ilayya ibadallah annabi Musa yake ce musu ina son ku taimaka ku aiko bayin Allah tare da ni ku daina bautar da bayin Allah su waye kenan su ne watan kabilar eh, annabi Musa banu Isra'il domin a wannan lokacin a Misra akwai kabilu guda biyu akwai kabila ta Qibtawa tace kabila da Fir'auna ya fito a cikin ta akwai kabila ta banu Isra'il tace kabila da annabi Musa ya fito a cikin ta to wa'annan kabilar ta kabilar abin nan kabilar banu isra'il fir'auna ya mayar da su da shi da kabilarsa a matsayin bayu a misra ba sa da aikin komi sai bauta suna azabtar da su shi yasa Allah ce yuzabbihuna abna'ahum wa yastahiyuna nisa'ahum suna kashe ƴaƴansu mazaje sada kuma suna bautar da ƴaƴansu mata suna bautar da ƴaƴansu to sun bautar da su kuma suna ci gaba da bautar da su to da yake shine yanzu jagora a cikin banu isra'il to sai abin da ya kamata duk jagora yayi shine ya tsayu akan talakawansa ya tsayu akan magoya bayansa ya ga ya tsayu tsayin daka sai inda karfinsa ya kare shi ne cewa fir'auna jama'a sa an addu ilayya ibadallah ina nema da ku daina bautar da banu isra'ila bayin Allah nagartatu ku sake su tare da su je mu bauta wa Allah subhanahu wata'ala sai ke cewa da su inni lakum rasulun amin ba shakka ni manzo ne wanda yake daga ubangiji subhanahu wataala kuma aminun amintacce game da abin da Allah ya ayyuko ni da shi ba zan boye wani abu ba dan yana cikin amana shine bayyanar da abin da aka umarce ka ka bayyanar da shi al-amin sifa ce daga cikin sifar da Allah ya ce karimun ko to kaga sai Allah ya mana bayanin wata sifa shine cewa rasulun ne kuma aminun gashi manzo kuma amintacce kalmar aminun malam ba kowa bane ke samun tafi a rayuwa ka zamanto amintacce a rayuwa yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi suke cewa la imana liman la amanata lahu duk wanda bai da amana to babu imani tare da shi idan kaga mutum baya da riƙon amana to annabin Allah ya ce babu imani a tare da shi har ma manzon Allah ya lisafa kha'inci da yaudara cikin sifar munafikai yace arba'un man kunna fihin kana munafiqan khalisa dabi'a guda hudu a rayuwa dabi'u guda hudu duk wanda aka waye gari yana da ɗaya daga cikin dabi'un guda hudu manzon Allah ce in kana nema da buƙatar kaga tsantsar munafiki annabin Allah ce kallisa mutum guda hudu in ji ma'aikin Allah da suka siffantu da siffa guda hudu idan kana son ka gane minafiki tsantsa tsagwaron minafiki annabin Allah ce sa'idan ka akan wa'annan mutanen guda hudu ya ce idza hadatha kazaba in zai yi magana cikin kashi goma tar da ƙarya ne manzala ce wallahi minafiki ne idza hadatha kazaba in zai yi magana kashi tara cikin goma ƙarya ne munafiki ne sai ce wa idza wa'ada akhlafa in yayi alkawari cikin goma da kare cika daya to munafiki ne sai ce kuma idan aka bashi amana wa idza tumina khana in aka aminti da shi aka bashi amana da da aka sanya shi gaba sai yayi zagon kwasa yayi yaudara sai ce wa idza khasama fajara kuma idan rikici ya hada shi da mutane idan rikici ya haɗa shi da mutane a cewa na yi haƙuri don Allah ka bari ya ce wallahi bai bari duk wanda ke da ɗabi'ar rikici ya haɗa sa a cewa na yi haƙuri don Allah bari ya kasa bari to ya siffantu da siffa ta munafikai Allah ya kare mu siffa ta amana siffa ce da ya kamata duk musulmi ɗabi'anta da ita wannan da siffar ce manzon Allah ya fara a yarin maka kafin Allah ya aiko manzan Allah da annabtaka garin maka in ba ka ce al'aminu ba mai gane manzan Allah saboda tsabar tsagwaron amanar manzan Allah kafare suna ɗauko dukiya su bai wa manzan Allah ajiya to dukkanin annabawan Allah amintattu ne jama'a mun fahimta kuma sifa ce da ya kamata kowannen mu yayi iya yin sai zaman to cikin amintattu Allah ya sanya mu a ciki to yace inni lakum rasulun amin ni manzo ne zuwa gare ku amintacce abinda kawai nake da bukata banu isra'ilan nan dai a shafa musu lafiya malamai suka ce wannan wannan ayar tana jan hankalin duk wanda ubangiji ya baiwa jagorancin al'umma duk wanda ya zamanto shugaba a cikin mutane to wannan ayar tana magana a kansa akan cewa ya zamanto tsayen tsayin da kaka'in wana'in akan al'ummar da yake jagoranta ya ga cewa ya yi ƙoƙari ya faranta musu rayuwa yi iyayenka abu ne wanda yake musahil fa in fa Allah ya janya ka jagora yana da wuyar taimakowa yadda yake so amma abin da ake da bukata fattaqullaha mastata'tum ka ji tsoron Allah gurgudan iko eh abin da zaka iya yi yana da wuya ka hau mulki har ka sauka ba wanda ya zage ka yana da wuya abu ne wanda yake mustahili ma'aikin Allah ba makarta ji aka ce masa majnuni ne mahaukaci to kaga min babu aula duk wanda ba shi ba a tugume sa a rayuwa kuma shi shugaba in aka sanya ka shugabancin in an tungume ka to ba abun ka bata rai bane abun in damun dai biyu ne inji malamai idan ake magana akan shugaba ko mutum da Allah ya ma ni'ima a rayuwa to ɗayan biyu ne in ma ya zamanto hasada ake maka to sai ka kawo da kai a bisa jarabawa ce dan Allah yana son masu haƙuri a rayuwa in ko kuma a'a abin da ake faɗa a kanka da gaske ne to ka gyara abu ka gyara hannunka mai sanda ake maka idan ka ji ana surutu a kan mutum malu suka ce ɗayan biyu ne ko min babil hasadi ko ana masa ne babin hasada to sai ya haƙuri ya kau da kai game da jahilai dama wannan ba za ka hana su ba sannan kuma ko kuma ya kasance a'a abin da aka faɗa a kansa gaskiya ne sai Allah yake so ya falkar da shi ya wa'azu ya dina wannan abu jama'a mun fahimta Allah ya dace da mu ashe duk shugaba to ya ji tsoron Allah game da al'ummar da Allah ya jagorantar da shi ita kuma sai Allah ya tambaye sa hadisi ya tabbata ga annabi Muhammad sallallahu alaihi sun cewa ma min ra'in yastar'ihi Allah ra'iyatan thumma yakunu ghashun li ra'iyatihi illa harrama Allah alaihi aljanna ma'aikin Allah ce ba wani mutum ba wani mutum da Allah zai bai wa jagoranci a matsayinsa na mutum Allah ya bashi jagorancin ɗaya daga cikin al'umman nan ta manzon Allah sun ya kunu gashin ra'iyatihi sannan kuma a wayi gari yana cin amana bai yi abin da ya kamata da wanda yake jagoranta ba manzala ta illa haram Allah alaihi aljanna wallahi ba shi ba shiga aljanna Allah ya kare mu Allah ya kare mu to kaga sai ke cewa in rasulun amin ni manzo ne wanda nake amintacce a wajen ku sannan ba zan ƙara ba akan komi kuma ba zan rike ba a nan ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labarin wasu daga cikin annabawansa daga ciki annabi Musa wanda ya yi gwagwarmaya kware da gaske annabi Musa annabi ne wanda ya taka rawar a zo a gani wanda ƙur'ani mai girma ya ɗauko labaran annabi Musa ba sa ƙilguwa na daga ciki suratul qasas tana cikin surori da suka yi bayanin annabin Allah annabi Musa Allah yake cewa تلك آيات الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم طاسمين أمم.
تلك آيات الكتاب المبين Allah ce tilka ayatul kitabil mubin wance ne ya fa ayoyi ne na littafi wanda yake bayyananne natlu alayka min nabi Musa
نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون Allah ya ce natlu alayka min nabi Musa wa fir'auna bil haqq Musu Allah muna karanta maka muna baka labarin annabin Allah annabi Musa dan Imran wa fir'auna da kuma wanda yafi kowa zama tantirin kafiri a duniya shine fir'auna Allah ya ce bil haqqi zan labarin da zamu baka Allah ya ce da gaske ne abin ya faru amma liqaumin yu'minuna ba kowa wake fa'intar zancen sai masu imani sai Allah ya ce إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة mm.
يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم Mm.
يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين Allah ce inna fir'auna lalle fir'auna ala fil ardi Allah ce yayi dagawa a doron kasa kuma mun fahimta Allah ce inna fir'auna lalle fir'auna ala fil ardi ay takabbara wa tagha fil ardi yayi dagawa yayi girman kai a doron kasa waja'ala ahlaha shi'a ya sanya mutanen garin bangarori guda biyu yastad'ifu ta'ifa yana raunar da wata dawaga daga ciki yana raunar da ita ya walakantar da ita ya tozartar da ita yuzabbihu abana'ahum sai Allah ya bayanin abin da yake musu ga irin ta'asa da aika aikan da fir'auna ya aiwatar inji Allah yace yuzabbihu abana'ahum yana yanke ƴaƴansu maza wa yastahi nisa'ahum yana kuma barin ƴaƴansu mata a raye Allah ce innahu kana minal mufsidina duk inda ake neman mabannata Allah yace fir'auna ya kai a sanya cikin listin mabannata a rayuwa sai Allah ya ce aya ta gaba ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم Mm.
ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين Allah ya ce wa nuridu an namunna ala alladhina sud'ifu amma musu Allah ba haka kawai muke abun ba muna da manufa da bukatuwa zuwa ga wa'annan abun Allah ya ce da abun da muke so muke nufi da muka bar su ya cika karansa ba babbaka dalili guda ɗaya ne nuridu an namunna ala alladhina sud'ifu muna son mu yi baiwa da falala akan mutanen da fir'auna ya walakantar ya tozartar fil ardi a doran ƙasa sai Allah ce wa naj'alahum a immatan muna son nan gaba mun tsara a lauhin mahfuz cewa za su kasance jagorori da suke tafiyar da sha'anin addini da mulkin ƙasa sai Allah ce wa naj'alhumul warithin kun mu sanya su masu gadon misir bayan mun mun kau da gwamnatin fir'auna sai Allah ya ce aya ta gaba ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما Mm.
وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون Allah ce wani makinu lahum wani makina lahum fil ardi muna son mu tabbatar da su a zaune cikin ƙasa mu shimfiɗa musu wannan rayuwar su ji daɗi su ci mai kyau su sha mai kyau su yi duk abin da suke bukata na rayuwa wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahzarun abinda fir'auna da hamana da ministrorin suke tsoro cewa kad a aifi wanda zai kawo ƙarshen mulkinsu Allah ce so muke abin ya faru a doron ƙasa jama'a mun fahimta abinda fir'auna yake tsoro shine a samu a wayi gari cewa wannan mulkin da yake takama da shi wannan kujerar ta sarautar wani ne akan ta ba shi ba abin da ya sanya kenan yake yanke banu isra'ila sai ce to ga dalilin mu muna da buƙatar nan gaba mu zauna da banu isra'ila a doron ƙasa su ci mai kyau su sha mai kyau su kwantar da hankali su ba su da damuwar komi amma ba fir'auna da hamana da ma duk wani kafiri a wannan lokacin abinda ba sa son Allah ce wallahi sai ya faru a rayuwa sai Allah ya ci aya ta gaba wa auhayna ila ummi musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna
Allah ya ce wa auhaina ila ummi Musa sai musu Allah muka yo wahayi ilhama zuwa ga mahaifiyar annabi Musa cewa an arbi'ihi ki shayar da shi ga mahaifiyar annabi Musa ta ta haifar da ta haifi annabi Musa a lokacin da Fir'auna ya sanya kaimi da dubaru a kasar Misra shawara suka yi da Misra da da, da mashawartansa cewa a samu tsarin da za a tsara cewa an kawo masu yi musu hidima da aiki a ƙasar misira sai fa ce to a in dai haka ne to yanzu mun ɗage ƙafa yanzu shekara guda za a dinga yankan jarirai shekara guda kuma duk wanda ya zo ya zo a gonis to sai Allah subhanahu wa ta'ala da yake in ji ba su ce abin da kasir yake cewa ibn shi annabi harun tunda matsalar ba ta a kansa shekar da ba a yankar mutane sai aka haifi annabi haruna amma annabi Musa dan dai Allah ya nuna wa Fir'auna cewa ƙarshen alewa ƙasa shekarar da yake yanke jariran shekarar aka haifi annabi Musa sai ga annabi Musa an haife sa malam suka ce mutunan farko da ya fara kirkira maternity a duniya Fir'auna ne shine ya kawo tsarin maternity in za a aihu ga wurin da ake aiwa kun ga masu kula saboda dande ya cimma burinsa a duniya amma kuma sai Allah ya tsara wa makaru makaran wa makarna makara sai suka tsara makirci su sai Allah ya tsara nasa ga annabi Musa daidai shekarar da ake aihuwar mutu ake yanke mutane sai Allah ce so yake Musa ya zo duniya sai ga an aihi annabi Musa sai Allah ya yi mahaifinsa wahayi an ardihi ta shayar da shi sai Allah ce fa idza khifti alaihi amma idan kina ji masa tsoro to fa alqihi fil yam ki shefar da shi cikin ruwa wala ta khafi kada ki damu akan zakir dandanki wala tahzani kuma kakki ji bakin ciki Allah ce inna radduhu ilayki alkawali da wanda baya saba alkawalin shine Allah yace tabbas inna musu Allah in muka yi alkawali sai mun cikar radduhu ilayki da yaqini dari sama dari danki Musa zai dawo a hannunki sai Allah ce kuma bancin haka waja'iluhu minal mursalin kai bancin ya dawo ma nan daga ba annabi cikin annabawan Allah kawai sai ta sanya shi cikin ruwa ga annabi Musa ya tafi Allah ce koma ke je kwanta je ka ci gaba da tafiyar me faru faltaqatahu faltaqatahu al fir'aun liyakuna lahum aduwan wa hazana inna fir'auna wa hamana wa junudahuma kanu khati'in Allah ce faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazna ana haka ga annabi Musa cikin ruwa sai iyallan gidan fir'auna fadawansa suka tsinci annabi Musa cikin ruwa ana dauko yaron ana zawwa da shi a fadar ga ana zawwa da shi fir'auna sai ce a yankar da shi kawai shekara ce da ba a barin jarirai yace kawai a yankar da shi Allah ce ka inna fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazna Allah ce mun dai haka ne dan dai ya zamanto makiyi gare su kuma ya zamanto damuwa gare su dama shine damuwar su sai Allah ce inna fir'auna ku ji da kyau fir'auna wa hamana da wazirin sa prime minister sa Allah ce wa junudahuma da ma ministerin baki daya kanu khatina Allah ce kuskure su kai sun yi daganganci doko annabi Musa to yanzu ga annabi Musa an doko gashi ana zawwa da shi a fada sai fir'auna ce a yankar da shi ga matar fir'auna a zaune tana gani wa qalat imra'atu fir'auna qalat imra'atu fir'auna qurratu 'aynin li wa lak la taqtuluhu 'asa an yanfa'ana aw نتخذه ولدا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون Allah dai matar Fir'auna Asiyatu bintu Muzahim tace qurratu ainin li wa laka ranke dade haba nawa shalilina dan gata na qurratu ainul li wa laka safa akwai tsiyamace in kaga akwai matan da fa in kaga tana murmushi to wallahi su ake arbike ka Aisha take cewa Fir'auna qurratu ainul li wa laka sanyin idanuna haba oga mai gidana sanyin idanuna da naka la taqtuluhu ina neman alfarma wannan yaron kadka kashe sa ya shiga ranta asa ayyan fa'ana to me dalilin ki tace nan gaba zai iya amfane mu aw nattakhidahu walada ko mu rike shi a matsayin dan da sai Allah ce kai wa hum la yashuruna ba su san tsarin da Allah ya tsara bane wallahi da fir'auna ya san shine zai ka karshen gwamnatin sa Allah ce wallahi da ba zai yarda ba to yanzu gashi annabi Musa فرعون با يدي إيه هكا دي بزن تو آسيا سألت وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن رأى برهانا لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين الله يتي وأصبح فؤاد أم موسى فارغا sai mahaifiyar annabi Musa aka wayi gari zuciyarsa ba abin da take tunawa ba ta da damuwar komai sai dai damuwar ɗanta da ta haifa lati in kadat da tubdi bihi kaɗan ƙirs yayi saura ta je ta ce kai wannan fa yaron nawa ne Allah ce laula an rabatna ala qalbiha ba dan da musu Allah muka daure zuciyarta ba ta kasa yin wannan abun litakuna minal mu'minin dan ta zama cikin masu gaskata alkawalin Allah subhanahu wataala duk da haka dai bata natsu ba sai ce wa qalat li ukhtihi qussihi li ukhtihi qussihi fa basurat bi an junubin wa hum la yash'urun sai mahaifiyar annabi sai ce wa yar qaul yar uwarsa yayi rasa qussihi kibisa kije ki ga me zai faru fa basurat bihi an junubin sai ta je ta labe tana kallon abin da ke faruwa ga annabi Musa an doko gashi kuma an kawo kuma tana ga an karba ana dariya matar fir'auna tana da tana tana mumushi tana dariya Allah ce wa hum la yashun basan abin da ke faruwa ba wa harramna alaihi almaradi'a harramna alaihi almaradi'a min qabl fa qalat fa qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum يكفلونه لكم وهم له ناصحون ga jariri an kawo yana kuka yake da bukata mama sai aka tattaro matan misira ana son a bashi nono ya sha sai annabin Allah yayi tawa dukkanin nonon da aka bashi kisha Allah ce wa harramna alaihi almaradi'a min qabl muka hana masa shan kowace nonon kowace mace a duniya faqalat sai yayarsa ta ga take cewa da fir'auna da mutanensa hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasihun ba za ku so ba na nuna muku wasu mutanen gida nagartattu da za su kula muku da shi su shayar muku da shi har ma da nasiha da tarbiyyantarwa jin wannan abun sai hankalin fir'auna tunda madan ta yi magana yace azu da azu da ita sai gashi aka zo da mahaifiyarsa aka ta ɗauki sara ba su nusu ya karɓa shi da Allah ce faradadnahu ila ummihi faradadnahu ila ummihi kai taqarra ayuha wa la tahzan wa lit'alama anna wa'da Allahi haqqun walakin walakin aktharuhum la ya'lamun Allah ce faradadnahu ila ummihi musu Allah sai muka mayar da annabi Musa gun mamarsa kai ta ƙarra ainuha don dai ta ƙara samun natsuwa da kuma kwanciyar hankali wala tahzan kuma kar ta shiga cikin bakin ciki da damuwa wali ta'lama anna wa'dallahi haqq kuma ta san cewa alkawalin Allah gaskiya ne in Allah yace zai yi wallahi zai yi malam in Allah yace zai yi kakkaji shakku akan duk abin da Allah ya ce zai maka wallahi zai yi maka sai dai lokacin ne bai ba to kuma ba za ka isa ka jayo abin bai zo Allah ce wani ta'alama anna wa'adallahi haq dan dai ta gano cewa alkawalin Allah gaskiya ne walakin na aktharahum la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba san da haka ba sai ga annabi Musa ya koma wajen mamarsa kuma aka ɗauki yauninta daga birjekin gwamnatin fir'auna aka biya ta kuma ta sha da annabin Allah annabi Musa jama'a in ba Allah ba wa zai wannan abun to shi Allah ya cewa wa addu alayya ibadallah cewa ku maido min bayin Allah inni lakum rasulun amin ni manzo ne wanda yake amintacce a wajen ku sai Allah ya ce aya ta gaba wa alla ta'alu ala Allah inni ati جئتكم بسلطان مبين الله ce wa Allah ta'alu ala Allah kuma kada ku yi girman kai wa game da game da sha'anin bin addinin Allah Allah ta'alu ala Allah ai la tastakbiru an ittiba'i ayatihi kada ku yi girman kai wajen biyar ayoyin Allah subhanahu wataala idan aka ce wannan shari'a ce manzon Allah yace kai malam kada ka tsaya kana shakku kana kwankwanto akai jama'a girman kai musiba ce ba wani abu da yake kai mutum zuwa ga halaka tsagoranta kuma da gaggawa ya yi saurin taɓewa kamar girman kai ku dibi lokacin da Allah ya tsara al'amarinsa na zai halicci annabi Adam akwai tawaga ta mala'iku tare da su akwai iblis lanatullahi alaihi duk abin da Allah yake wa mala'iku da shi ciki tare da su yake ya san duk abin da ke gudana amma lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam sai ce wa mala'iku kuwa kuma su sujuda dukkaninsu sai suka fara suke sujuda ta gaisuwa wa annabi Adam Allah ce illa iblis aba wastakbara sai shedan yaki wayewa annabi Adam sujuda me yasa suka ce wannan hasada ce kenan saboda hasada wastakbara kuma yake girman kai yaga bai kamata ba an tabbe manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam me ake ni da girman kai sai ce batrul haqq shi da mutun yayi kin dokar gaskiya duk wanda zai faɗa maka gaskiya ka ki doka kuma ka rena mutane to shine girman kai rena mutane da kuma kin gaskiya mutun ya ki gaskiya kuma ya rena al'umma shi yasa manzon Allah ya ja hankalinmu yake cewa لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر har abada ba zai shiga aljanna ba duk wanda a zuciyarsa akwai daidai kwarar azzarra na girman kai Allah ya kare mu Allah ya kare mu da girman kai yace wa Allah ta'alu ala Allah kada kuwa Allah girman kai ta hanyar kin biyar abinda Allah yace ku aiwatar inni atikum bi sultanin mubin ni zan zo muku da hujjoji sultani mana hujjat zai zo muku da hujjoji da dalilai mubin masu nuna cewa ni da gaske ne annabin Allah ne kuma Allah ya ba sa Allah ya ba sa da ya ba shi aya guda tara tisku ayatin Allah ya bai wa annabin Musa dan Allah ga cewa annabin Allah ne daga ciki aka ba shi sanda ta zama cijiya ya buga sanda ta zama cijiya annabi Musa ya sanya hannunsa a wuya haske ya dinga fitowa annabi Musa aka jarrabe sa da fara mutanen fir'auna sai zamanto ka shimfiɗa da ra malam ka shimfiɗa da ra ka zo ka tarar da ba komi kanta sai fara ɗan ƙabilar fir'auna in zai sha ruwa in ya ɗauko ruwan a rijiya ga su ruwa amma zai kafa ya sha sai su koma jini ga ƙeya allah ya jarrabe su da ƙeya ta ko ina mutum ƙeya ce sannan kuma ga bafabe ga kwaɗi ƙwa kake ji cikin garin ko ina ya rikice suka suka cewa annabi Musa ka roƙa mu da Allah in je Allah ya yi mana wannan abun za mu imani da kai amma ina to kaga duka wannan aya ce Allah ya baiwa annabi Musa shi yasa Allah ya ce manzon Allah wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadhabiha al awwalun ba abin da yasa muka muka kasa turo muka ki turo da ayoyi wadiha wasu abin nan da zai nuna cewa irin misalin mu'izatu wadiha na fita hankali face sai mutanen farko sun karetar mutanen annabi salih ma malam dutse suka gani dutse kurman dutse suka ce wa annabi salih in dai kai da gaske annabin Allah ne so muke wannan dutsen ya tsage taguwa ta hito in dai kai da gaske ne annabin Allah annabi ne to so muke dutsen nan taguwa ta fito ya roki Allah kuma ta fito kuma ta fito su ta Allah subhanahu wataala to wannan ya sanya mutanen Makka sun nauki manzon Allah da wata ya tsage shi da Allah ce iqtarabatis sa'atu wa shaqqa al-qamar sai da aka yi zamanin wata ya tsage a garin Makka kowa ya gansa mu duk da haka su Abu Jahl ba su imani ba shi fa in Allah ya rubuto mutum dan iska ko to ta tabbata dan iskan ne ba yadda zaka canza shi malam Allah ya datar da mu ya ce inni atikum bi sultanin mubi ni zan zo muku da ayoyi da suke nuna gaskiyar annabtaka ta sai Allah ya ce wa inni a'udhu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun yace wa inni a'udhu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun ina neman tsarin Allah subhanahu wata'ala wanda yake ubangiji na wanda ya halicce ni ya samar da ritin bani ya kula da ni ya ɗauki ɗawainiyata ya min ji da gani da idanu da hannaye wa rabbikun kuma ubangijinku an tarjumun akan kada ku jefe ni mal suka ce an tarjumuna kin nan fa tana ɗaukar ma'ana guda biyu ma'anar farin an tarjumuni bil bil qawl aw bil shatmi kada ku jefe ni ta hanyar zagi kasan na daga cikin abu mafi kuna a rai a zage ka yana cikin abu mafi ƙuna wanda mutum nagartacce baya so shine zagi to kuma abin ya fi muni a ce an dangana shi da bawan Allah da ke kasar mutane addini kuma annabin Allah sai ce wa inni udtu bi rabbi ina neman tsari da kariya daga ubangiji na wa rabbikum kuma ubangijinku an tarjumun akan ku jefe da munanan kalamai kuma wallahi sai suka jefe sai suka jefe annabi sallallahu alaihi wasallam munanan kalamai Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fabarra'ahu Allah mimma qalu wa kana 'inda Allah wajiha annabi Musa fa saboda tsabar rashin mutuncin mutanen da Allah ya kusa zuwa gare su banu Isra'a wannan ibtawan suka ce ai annabi Musa goiwa ce gare sa shi yasa in zai wanka yake yake wanka da tufafi sai ga annabi Musa dan Allah ya ƙaryatar da abin da suke faɗa malam ya je ya tuɓe yana wanka sai Allah ya ce wa dutsen da tufafinsa suke akai ya ruga da gudu dutsen da tufafin annabi Musa suke akai sai Allah ya ce dutsen ya ruga da gudu sai ga annabi Musa yana biye da dutse dutsen yana gudu kai in ba Allah bane wa zai wannan dan Allah abinda suke zargin sai tabbata ba haka bane Allah ce wa kana indallahi wajiha babban mutum ne a wajen Allah sai ka san duk wanda Allah ya ce wane babba ne wallahi babba ne duk wanda Allah ya ce babba ne malam babban ne to Allah ce wa kana indallahi wajiha mutum ne mai girma da daraja ɗaukaka a wajen Allah subhanahu wataala wasu suka ce an tarjumun akan ku jife ne da duwatsu saboda sun saba sun saba Allah ya kare mu sai Allah ya ce aya ta gaba wa illam tu'minu li fa'tazilun fad'a rabbahu anna ha'ula'i qaumun mujrimun Allah ce wa illam tu'minu bi idan kun ba za ku yi imani da ni ba a matsayin annabin da Allah ya aiko ni zuwa gare ku cewa ni annabi ne daga wajen Allah to fala tu fa'tazilun kada ku cutar da ni kada ku yi abin da zai jayo cutuwa zuwa gare ni in ji annabin Allah annabi Musa masu ce wannan ba shakka ana da bukatar wa mutum mai da'awa mai kira zuwa ga Allah ya kare kansa sannan kuma kada ya kada ya siffanta da siffa ta girman kai amma kuma ya girma kansa kada ka yarda wani ya rena maka da hankali malam abinda ba a bukata karka ɗabi'antu da mi da girman kai amma duk wanda zai tabi irdinka mutuncinka ka yarda wannan sai roki Allah ya kare sa daga mi daga sharri sai ce wa inni a'udhu bi rabbi wa rabbikum an tarjumu wa in lam tu'minu bi in har ba za ku yarda ba to fa'tazilun ai kada ku cutar da ni kada ku yi abin da zai jayo na cutu sai Allah ce fada'a rabbahu da ya gano cewa ba za su yi imani ba sai roki ubangijinsa dama sunna ce ta annabawan Allah in suka iyayensu abin bai yi ba sai su riki Allah subhanahu wataala abinda ake so a nan inji malamai ni da kai in wani al'amari ya dame mu to mu da Allah al'amarinsa duk abin da ya dame ka to bai hikarin Allah subhanahu wa ta'ala ba ba wani abu da ya gagari Allah aiwatarwa babu shi idan abu ya dame ka a rayuwa to kai addu'a in kai addu'an Allah yana karɓa jama'a musamman ma a irin wannan lokacin na ramadana musamman irin wannan lokaci mutane da dama suna wasa da damarsu al'umma abinda ba su fa'inta mafi yayin mun fa'inta ba shine shi fa ramadan wata fursa ce zahabiyya wata dama ce da ba kowa ke samun ya more ta ba baka da tabbacin fa wallahi alazim tafsirin baɗi da kai za a yi wallahi baka da tabbaci in Allah ya nuna maka ramadanan to kada yi wasa da ni da addu'a ga manzon Allah sai yana addu'a kalmi lokacin da aka zo gazo ta khandaq da aka zo gazotu khandaq an fita sahab ana ga tsananin sanyi ana yi sannan kuma ga kafirai sun mamayi musulmai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya mike na addu'a ababakar sadiki ya cewa har ihramin abin nan ihramin annabin Allah yake faduwa abin da yake rike kansa da shi yake faduwa yace sai na doko na dora masa addu'a yake yi yana addu'a yana roƙon Allah subhanahu wa ta'ala can da ya ida addu'a gabsu bahin sai yake tambayar sahabbai ana ana zazzaune sai ya tabo cikin duhu waye wannan huzaifa ne sai ta masa je ka tambayo sai ka tayo mun leƙon asiri muke faruwa cikin cikin kafirai yace sai da antata sai da antata ta kada cikin sanyi kuma ga ana cikin wani yanayi cikin tsoro kuma ga ɗan karan sanyi ya ce kawai na shiga na kai na yi ɓantan kurar shi cikin kafirai ina shiga sai wani iska ya kaɗa sai suka ce kafir suka ce a to kowanne ya tabbatar da wake kusa gare shi kowa ya san abokinsa ya ce ina jin haka sai na taɓa wanda ke kusa garin kai waye saboda kada ya tarbi ni ba sun zace masa ba sai ya gaya wa to a cigaba da zuwa ya ce muna nan a haka kowa ya riƙe junansa sai Allah ya turo da wani iska sai gashi gaba ɗaya suka tsorata gidonin abin da suka yi haimat sai roshe sai suka ɗauki tunaninsu shi da Allah ta waƙafa Allahul mu'mini na ba a yaƙi sai suka tsora suka wace suka bar dukiyoyinsu a wannan wurin to kaga addu'a tana cikin abin da ke tasiri a rayuwa addu'a usaiful mu'min addu'a ta kuma mai imani ne kakka yarda baka addu'a kakka yarda ka zauna baka wa kanka addu'a ka san akwai wanda fa shi kullun akramaka Allahu aymuna addu'a kun bai maka ne tsabarwa wancin kenan malam ka sa kanka gaba ka roƙa wa kanka sannan kuma ka nema a yi maka ba laifi ne ka sa a yi maka addu'a amma kai ka zan kana roƙon wa kanka Allah subhanahu wa ta'ala walillahi darul qa'il wani ma yake cewa la tas'alanna bunai adama hajatan was'alil ladhi abwabuhu la tughlaqu Allahu in tarakta su'alahu yaghdabu wa bunai adama hina yus'alu yaghdabu yace la kakkabar la tas'alanna bunai adama hajatan in kana wata bukata a rayuwa to kaka arraba ta dan annabi adam was'alil ladhi abwabuhu la tughlaq roki wanda kofofinsa ba a ba sa liƙuwa shine Allah yace Allahu in tarakta su'alahu yaghdabu in ka bar roƙon Allah Allah shi yake da kai amma ce wa bunai adama shi fa mutun hina yus'alu in ka matsa roƙonsa to yaghdabu shi zai da kai bai san ganin ka haka ne ko ba gaba ne sai annabi Musa ce fada Allah ce fada rabbahu sai roki Allah subhanahu wataala wanda yake shine ubangiji sa yace anna haula'i qaumun mujrimun yace ya Allah wa'annan mutane ne mujrimai ba za su yi imani ba ya Allah mutane ne wa'anda ba za su yi imani ba daka ya Allah ina buƙatar ka azabtar da su a lokacin ne to sai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa annabi Musa فأسر بعبادي ليلا فأسر بعبادي ليلا إنكم
Allah ce fa asri bi ibadi laylan ya kai annabi Musa ka fita da bayuna banu Isra'ila ka bar garin Misra da daddare inji Allah ka bar garin da daddare ka fitar ka ja su ku bar garin Misra akwai abin da zai faru masu ka ce kaga harkar dare harkar dare kusan duk wani sharri a duniya cikin dare ke saukowa duk wani sharri a duniya da dare ke saukowa alfa manzan Allah ne cikin dare fa ya fito yana tafiya manzan Allah fa ya fito cikin dare yana tafiya sai ga tawaga ta aljannu ta sauko ta tare annabin Allah ɗan ta'addan aljannu suka tare manzan Allah ɗaya daga cikin su ya ɗauke da wuta yana son ya watsa wa manzan Allah a wuska sai ga mala'ika jibril ya sauko gaban manzan Allah sai ce ya annabin Allah ka ce sai ce midan ce sai ce ka ce a'udhu bi kalimatin lahi tamma yana karanta addu'ar sai gaba da suka kone kaka zauna baka addu'a musamman irin wannan lokaci da min sharri hasidin idan sun yawaita eh akwai rashin lafiya da dama daga cikin al'umma suke fama da ita wallahi ba rashin lafiya likita bane wani abun kana ji ka san balinta bace malam akwai bukatar ka tsakawa kanka addu'a ne to sai Allah ce fa asri bi ibadi laylan ka tafi da bayina cikin dare saboda sirrin tawa domin akwai abin da ake so ana son sirri wa al'umma shi yasa haraka ta tsaron kasa ba a fitowa cikin tili ana gai an sai makan mai kaza kuskure ne shuru ake yi duk abin da aka tanada na kayan yaƙi ɓoyewa ake yi e shi abokin gaba sai ya ganka da abin baka fito ka ce ina da kaza ina da kaza ba za abin nan ba sai kokarin nemo abin da baka da shi amma idan kai kokari ka tanada abin da kake da shi Allah ya ji kan albanin zaria ya ce abu guda biyu ko an tambaye ka kaga gaye su kakka kai shekarunka kuma kakka gayi nawa gare ka aje a wasu sunka ba a wasa da su ba a wasa da wannan abun to haka hara na ukun ba ka faɗin abin da ka tana na kayan yaƙi a matsayin ƙasa daula da mai zaman kanta to ba ta fitowa tana gayin abin da ta saya na yaƙi ɓoyewa ake yi saboda matakan tsaro to Allah ya ce wa annabi sai ya fita cikin dare to Allah ya ce kuma innakum muttaba'una tabbas fa za a biyo ku wa zai biyo ku fir'auna jama'arsa to sai me ya faru aran ma واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون الله يقول واترك البحر رهوا يا النبي موسى idan ka shiga tekun ka fita to kakkabar karka tsoke sandarka karka buga sandarka ruwa su komo utrukul bahra rahwan kabar tekun a matsayinsa na sandare ya bisan busasshe sai Allah ce innahum junga ce wasu jama'a ce jundun nan ai bi ma'ana jama'a inji ibnu kathir wata jama'a ce da Allah zai nutsar da ita a cikin ruwan shine Allah ce wa auhayna ila Musa an asri bi ibadi fadrib lahum tariqan fil bahri yabasan la takhafu darkan wala wala takhsha wannan ataha kenan Allah ce wa auhayna ila Musa sai muka yi wahayi zuwa ga annabin Allah annabi Musa an asri bi ibadi laylan ya bar garin misira da banu isra'il cikin dare Allah ce fadrib lahum tariqan fil bahri in ka zo tekun misira to ka buga musu sandar ka tafi dar musu hanya yabasan busasshiya cikin ruwan la takhafu darkan Allah ce kar ka ji tsoron za a riske ka ba wanda ya isa wala takhsha kuma kar ka ji tsoron cewa ruwan za su haɗe da kai Allah ce mu mun dauki wakilcin gudanar da al'amarin shi Allah ce watrukil bahra rahawan in ka shiga ruwan ka bar a tekun a bushe yadda ya bushe ya galas ya sandare to ka bar su a haka Allah ce innahum dundun mughraquna a bayanka akwai wata tawaga da za ta zo za mu halakar da ita kuma haka Allah subhanahu wataala yayi suna shiga sai Allah kuma yami yami doro suka Allah ya halakar da su sai ga fir'auna hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amantu bihi banu isra'il sai ce wa ana minal muslimina sai Allah ya masa radi yace al'ana wa qad asita min qabl yanzu fir'auna zaka musulunta wa qad asita qablu a baya ka saba wa Allah subhanahu wataala yanzu zaka ce ka musulunta to sai Allah ya halakar da fir'auna da kuma jama'arsa to kuma ga misar ce an baro ga sarauta ga gidaje an baro sai ce kam taraku min jannatin kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim wa na'matin kanu fiha fakihin kadhalik wa awratnaha qauman akharin Allah ce kam taraku min jannatin wa uyun da yawa fa sun bar fir'auna jama'a sun bar da yawa daga cikin jannatin gonaki lambuna jannat gonaki inda an ce jannat gonakin da suke lullube da kaya cikin su suna cikin maƙil sannan kuma ba ka ganin abin da ke ciki daga waje su ne jannat to Allah ce fir'auna da jama'a sun bar da yawa daga cikin gonaki wa uyun da kuma mare mare ruwa masu gudana Allah ce wa zuru'in kuma ga shukar da ta fita ta ne ta kai a yanke ta wa maqamin karim da kuma wurin zama gidajen alfarma na jin daɗi da morewa Allah ce wa na'amatin da kuma jin daɗin rayuwa kanu fiha fakihina da suke more rayuwarsu a cikinta fir'auna ya baro misra ya baro al'arshinsa duk abin da ke takama da shi Allah ya ce ya baro sa Allah gada fa ya shirya masa sai da aka zo aka halakar da shi yanzu wancan abun gidajen wa na'amatin kanu fiha fakihina da kuma rayuwa mai daɗi kasar rayuwa mai daɗi abu guda hudu ne jin manzon Allah rayuwa mai daɗi malam abu guda hudu ne yace arba'un min as-sa'adati wa arba'un min ash-shaqawa abu guda hudu cikin jin daɗin rayuwa duk wanda Allah ya ba abu guda hudu to fala yubali bima fatahu min ad-dunya sai ce al-mar'atu as-salihah tashin farin Allah ya baka mace ta gari ta gari yace wal baitul wasi' Allah ya baka gidan kanka yalwace ce gashi nan ga shuka nan ga wata barewa tana yawo anan ka komo kana dan jujjuyawa malam ga hurin ballo daga can baya a gida yauta ce kenan ko sai ce kuma wal baitul wal jarus salih da makoci nagartacce makoci mutunan kirki yace wal markabul hani da kuma abun hawa lafiyayye ka san malam tsohon mashin da tsohuwar mota da tsohuwar mace to daga cikin jarabawa a rayuwa Allah ya rufa muna asiri Allah ya gafarta muna Allah ce kazalika wa auratnaha qauman akharina kamar dai haka ne musu Allah muka halakar da mutanen suka muka gari da waɗannan ababen wa mutane daban su ne banu isra'il Allah ya ce ashwara'i kazalika wa auratnaha bani isra'il kamar dai haka musu Allah subhanahu wa ta'ala muka gadar wa banu Isra'ila duk abin da aka baro a Misra yanzu ba shi can mun karanta a ƙasasi Allah ce numakkin lahum fil ardi to sun samu gindin zaman a ƙasa Allah ya datar da mu kuma ne ya kamata mu kwana abin da muka faɗa mutu gaskiya Allah ya ba mu lada kurakuri Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta muna muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya iya mana abin da ba ma iya wa kawunan mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya muna cikin bayunsa da za a intar a cikin wannan watan mitarin albarka Allah ya gafarta mana kurakuranmu ya gafarta mu iyayenmu Allah ya sanya aljanna ce makomarmu Allah ya sauke mana hanyoyin rayuwa a cikin wannan watan mitarin albarka Allah ya sanya duk abin da muke muna da ikhlasi ne Allah ka alta mu da ikhlasi cikin duk abin da muke faɗa da kuma aiwatarwa Allah ka gafarta muna subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته